نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا 28 ga watan al-Muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 13 ga watan bakwai shekara 2026 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salat wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mana karatu ne dai har yanzu a cikin babin da malam ya kulla a cikin fasali na goma sha ɗaya don yi mana bayani game da alkhushu'u fis salati wa ma yajburu na qasaha khushu'i a cikin sallah da kuma abin da ke gyara tawaya a cikin sallah idan an samu malam yayi kokari kwarai da gaske wajen fito mana da abubuwan da za su taimaka wa masallaci wajen yayi sallarsa tare da cikakkiyar nutsuwa da tuna Allah maɗaukakin sarki da halatto da zuciyarsa da mai da ita zuwa ga wanda yake wa sallar. Amma lan ya tsallako inda yake mana bayani game da bi yadda mutum zai kai matuƙa wajen ƙoƙarin jawo zuciyarsa ya dawo da ita ya ƙulla alaƙa tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala, lallai kuma akwai wani cikas, akwai wani mani'i, akwai wani da ya tsaya a gefe shi kuma yake gani abin bai tabbata ba shine shaɗan. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko da dama ta yi yawo a cikin jinannakinmu ya shiga zuciyar mai mana wasu wasi a dukkanin al'amuranmu. Daga cikin mafi girman al'amari da shaɗan yake shiga yau mutum wasu wasi shine sallah. dan dan adam bashi da abin da yake mafi girma wajen kusanci ubangijinsa a ibadarsa kamar sallah to shedan yana taka rawa sosai wajen lalata mutun sallarsa har ta kai ma duk lokacin da ka tada sallah ka fara yi shedan yakan zo ya rinka ce maka tuna kaza tuna kaza tuna kaza har sai ya shiga tsakaninka da sallarka ka kasa bambance mai maka sallata raka'a ɗaya kai raka'a biyu kai raka'a uku kai wani lokacin ka rikice ka rasa ina kake wanda duk aikin shi ɗin to a ƙoƙarin dawo da masallaci cikin hayyacinsa a ƙoƙarin tabbatar da mai sallah ya yi sallah yadda Allah maɗaukakin sarki ke so ya sallah tare da khushu'i shi ne sai ya ce walakin halli hadha da'imin dawa shin wannan cuta ta wasuwasin shaiɗan da ƙoƙarin karkatar da masallaci daga sallarsa daga khushu'i da alaƙarsa da Allah maɗaukakin sarki zuwa tunane-tunanen duniya shin wannan cutar tana da magani ne shi ne gabar da za mu tashi insha Allah ta'ala sai malai ce aljawabu amsa na'am eh ko shakka babu wannan cuta ta waswasin shedan a cikin sallah akwai maganinta kama sahha ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma anzalallahu da'an إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله صلى الله عليه وسلم annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ma anzalallahu da'an Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba kowace iri ce wannan ma ce nafiya ƙarshen jimla kuma da'an na kira ce suka ce إذا جاء النكرة في سياق النفي فلا تفيد إلا الأمور duk inda nakira ta zo a cikin siyaki na korewa to babu abin da take fa'idantarwa sai gamewa komai da komai ya shiga ciki kowace irin cuta da ka sani annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ma anzalallahu Allah bai taba bai saukar da'an da wata cuta ba illa qad anzala lahu shifaan face sai Allah madaukakin sarki ya saukan mata da me da magani kowace iri ce dan uwana mai albarka sai dai inda matsalar take shine alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san maganin ya sani wanda kuma ya jahilci maganin bai san shi ba ya bai san shi ba amma ka sa wannan a ranka ka ajiye shi lallai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana kuma ka yarda da ita babu wata cuta a doron duniya kowace iri ce wacce ta wuce da da wacce take existing a yanzu da wacce za ta zo nan gaba ba a santa ba da Allah madaukakin sarki bai saukar da maganin ta ba babu ita eh Allah madaukakin sarki tare yake saukar da su cuta da magani sai dai cutar takan riga shigowa domin ita take riga tasiri a jikin ɗan adam ya ganta haka ne ko to magani ba sai bayan cuta ta zo sannan za a tashi wajen ƙoƙarin tantance da nemo maganin da zai tafi da waccan cutar da take damun mutane to nemo maganin kuma ya bambanta wani Allah ya datar da shi ya samu maganin wani kuma Allah madaukakin sarki bai datar da shi ba zai samu ba amma dai babu wata cutar da a ce cuta kaza babu magani sai dai kai baka gane ba ko kuma yanzu ne maganin bai zo ba Allah madaukakin sarki mai bi zai bayyana shi a nan gaba duk wanda yana kasancewa amma mu a musulmi mu musulmi ba mu yadda cewa akwai wata cuta da ba ta da magani babu ita wallahi eh tunda manzon Allah ya faɗa tabbas akwai ta tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lakin alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu wannan hadisi yan uwa al-imam ibn majah al-qazwini shi ya fitar da shi a cikin sunan sunan nasa a cikin kitabu tibbi babu ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa hadisi mai lamba ta 3438 imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani ya fitar da shi a cikin musnad nasa mujalladi na daya shafi na 377 malam yace kullu da'in dukkanin wata cuta dini audun audunyawi aw badani aw ijtima'i lahu dawa dukkanin wata cuta da ka sani sawa'un wannan cutar dini ta addini ce aka ce ta addini misali mutum ya jarrabu da wani abu na addini mutum baya sallah akan lokaci mutum bai damu da sallah ba mutum yana wasa da wata ibada wannan cuta ce kuma cuta bace ai mafi girman cuta ce matunda idan mutum ya mutu a haka zai iya samun matsala tsakaninsa da Allah ranar tashin alkiyama mafi girman cuta kenan ko to wannan cuta ko ta addini ce au dunyawi ko cuta ta duniya au badani ko cuta ta gangan jiki da za ta same ka zazzabi ciwon kai mashashara da sauransu babu wata cuta da bata da magani yan uwa a wijtima'i ko cuta ta zamantakewa gaba daya tsakanin jama'a cutar take faruwa tsakanin jama'a duk irin waɗannan cututtukan lahu dawa akwai magani da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wanda za ka iya samu wata cutar za ka ga tana da alaƙa ne kawai da istighfari da komawa ga Allah maɗaukakin sarki shi ne maganinta kawai wata cutar tana da alaƙa da sai an karanta alƙur'ani don shi alƙur'ani yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi bayan yana shiryar da mutane zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma waraka ne ga cututtuka na zuciya da cututtuka na fili gaba ɗaya haka alƙur'ani yake wani nazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minina wala yazidu zalimina illa khasara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya ce muna saukarwa a cikin alƙur'ani ma huwa shifa'un abin da yake waraka Allah ya tabbatar da alƙur'ani waraka ne sai dai idan baka san yadda zaka sarrafa alƙur'ani ya baka waraka ba amma alƙur'ani gaba ɗayansa Allah subhanahu wataala ya ce waraka ne waraka kuma ta shafi waraka ta zuciya da waraka ta zahiri in aka ce ta zahiri shine abin da ya shafi cututtukan jiki ana karanta alqur'ani a samu lafiya sana alqur'ani rigakafi ne yan uwa yana kare gangan jikin mutum daga farmakin shedani daga wasu abubuwa tun ma kafin cutar ta samu ma'ana mutum yana preventing din kansa da alqur'ani tun ma kafin cutar ta samu rigakafi ne alqur'ani shi sa duk mutumin da ya tinkari alqur'ani yake karanta shi ana al-lail wa atrafan nahar yana bin sa da tadabburi Allah maɗaukakin sarki zai ije masa zai kare masa abubuwa da yawa da bai ma tsammani ba eh duk wanda baya karanta alqur'ani kuwa baran ga muku wata ka'ida wallahi yan uwa duk wanda ya kaurace wa alqur'ani mafi karanci sai ka same shi da cututtukan zuciya da yawa damuwa bakin ciki hassada irin waɗannan abubuwan sai ka samu wanda ba karanta alƙur'ani da shi ka kalla da kyau kuma ko kai in ka ƙaura cewa alƙur'ani na sati biyu ko na wata ɗaya ya zuciyarka take yi wallahi sai ta samu matsala ballantana kuma wanda ba ruwansa da alƙur'ani daga azumi sai azumi wani a matsayinsa na musulmi kaga dole a samu matsala Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya kaddara kowace irin cuta da ya saukar a duniya a gangan jikin mutum a zamantakewarsa duk Allah subhanahu wataala ya haɗo ta da maganinta li'anna Allah hakimun yaj'alu lil ashya'i asbaban wa mawani sai malai ce saboda Allah madaukakin sarki mai matukar hikima ne komai da ka gani abubuwa ya sanya musu asbaban sabubba da sai sun faru sannan abubuwan suke suke afkuwa sannan sai sa musu mawani mawani kuma shine abubuwan da idan sun faru wannan abun kuma ba zai faru ba misali misali zan ba mu misali da rashin lafiya idan mutum yana mara idan mutum yana mara mara ta kama shi abinda zai yi samu lafiya sabubban da za su kai shi zuwa ga samun lafiya shine me ya je ya ga likita likita ya rubuta masa magunguna haka ne idan ya bi wannan directional likita da ya rubuta masa insha Allah ta'ala zai samu mai lafiya kaga sabubba shine wannan maganin amma me mani'i shine ko da ya je wajen likitan sai ya kasance kuma yana yin abin da zai ƙara masa cuta yanzu misali mutum yana mara kawai sai ya je ya samu ruwan sanyi ya zuba a kansa ya wanka da ruwan sanyi ko kuma ya je ya tare inda iska ce kawai ke je ya kwanta ta dukan hancinsa wannan ko ya sha magani zai warke ba zai warke ba to mani'i ne mani'i ne misali a ibada idan mutum idan mutum zai yi sallah abin da yake sa sabba a yi sallah shine ya kasance mutum baligi ne sannan kuma lokacin sallah ya shiga lafiyarsa kalau kuma zai iya yin sallar yana hankalta komai da komai to kaga duk sababban sallah sun tabbata a kansa to amma sai ya kasance in mace ce sai ya kasance daidai lokacin tana jinin al'ada za ta yi sallah lafiyayya ce lokacin sallah ya shiga duk abin da ya kamata ta sallah ya tabbata a kanta amma sai kasance daidai lokacin akwai jinnal ada ta tare da ita ba ya ta sallah ba saboda me akwai mani haka ne akwai abin da yana to duk a rayuwa Allah madaukakin sarki ya sanya wa komai sabban da sai sun faru abu yake tabbata kamar yadda kasancewa idan Allah jarabe ka da cuta sababin da ya kamata ka bi wajen samun lafiya shine ka je ka ga likita to idan Allah madaukakin sarki ya jarabe ka da wasuwasi sababin da ya kamata ka bi shine ka je ka ga babban likita shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji me yace game da abin da zai tafi maka da wannan wasuwasin naka mani'i kuma shine akwai abubuwan da su kuma za su hana wannan aiki idan baka guje su ba to dole sai ka guje su gaba daya mala yace تقوم بها إذا وجدت الأسباب وتنتفي إذا وجدت الموانع wanda zaka tsaya da su abinda zaka yi shi abubuwan da zaka yi zasu tabbata ne idan sabuba sun tabbata sannan zasu koru su ki tabbata idan aka samu me idan aka samu mawani sai malai ce dawa dawa uzalika shi ko maganin wannan abin da muke magana akan sa shine na waswasi da hana mutun jin dadin sallah wala ya ce akhbara bihin rasulu sallallahu alaihi wasallam wa allamahu ummatahu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba da labarinsa wa al'ummarsa ya kuma sanar da su idan ahsasta bihi fi salati ga yadda al'amari yake ‘yan uwa idan wasu wasi ya dame ka a sallah ba ka iya tsayawa ka mai da hankali ka yi sallarka kayi kayi da ka fara sallah sai ka fita daga cikin sallar da zuciyarka ka shiga wani wajen sai kuma ka'idar sannan sai ka dawo me maganin wannan shine idza ahsasta bihi fi salati daga lokacin da ka ji hakan a cikin sallar ka fatful an yasarika thalatha sai kai tofi a bangaren ka na hagu sau uku in aka ce attaflu yana nufin tofi da dan tofa yawu kaɗan amma an nafafu shi babu yawu kawai iska ake hurawa kowanne ya tabbata daga manzon Allah ko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi misali idan ka zo kwanciya bacci idan kai addu'o'i ka karanta al-mu'awwidhat qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas sau uku uku nan sai annabi ya ce ka tofa su ko a hannunka to wannan annafaf ake amfani da shi kamar busa iska ba wai yawu zaka mutun zai zai kwambala ba amma at-taflu shine tofin da zai dan yawu zai fita kadan ina fata an gane to anan wajen irin tofin da zaka shine yawon da tofin da yawo zai fita dan kadan haka ka tofa bangaren ka na hagu sau uku wa qul sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk fa a cikin sallah idan a cikin sallah zaka yi wannan ina fata an gane sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan abin jefewa li'anna rajulan abin da ya sama ya faɗa haka ba da molanka ya faɗa ba ba ra'ayinsa ya faɗa ba ga inda abin ya samu asali li'anna rajulin saboda wani mutum shaka hadha al'amra ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala lahu wani mutum daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sunansa shine Uthman ibn Abil As radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi ne mahaddacin alqur'ani ne alaramma ya game da matsala irin wannan tawassuwa sun shedan a cikin sallarsa Allah ramma ne da ya tara sallah ya fara karatun alkurani mahaddaci ne kawai sai karatu rigice masa shedan yazo ya ce masa abin mahaddaci ne sosai abin ya dame shi shine yazo wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi labarin abin da ke damun sa sai annabi ya ce masa zaka shaytanun yuqalu lahu khanzabun annabi ya ce ai wannan wani shedan ne sunansa khanzabun har sunan shedan ma annabi ya sani ko ka ce khanzabun ko ka ce khinzabun ko khunzabun duk ya halatta duk zaka iya faɗa sunan shaydanin kenan ya wani fitinannen shaydani ne shi kuma shi aikin sa kawai da ka shiga sallah sai khinzabun ya tawo ya sai shine mai shiga tsakanin sau da sau yana zazzagayawa ya ta sa maka wasu wasi ya hana ka sakata a cikin sallarka to da ka ji wannan sai ka tuna khinzabun ne ya ka rike sunan da kyau dan ka rinka tuna shi shine yake sa maka wannan shigantakar ya hana ka da jin dadin sallah annabi ya ce samahu rasul sallallahu alaihi wasallam malai ce annabi ya ambaci sunan wannan shedanin annabi ambaci sunansa ya ce fa idza ahsastahu ya ga Uthman ibn al-Abi al-As cewa idan ka jiyo shi kana sallah sai ka jiyo alamunsa fa ta'awwaz billahi minhu annabi ya ce to ka nemi tsarin Allah daga gare shi wa fil anya sadika thalathan sannan sai kai tofi a bangaren hagunka sau uku kamar yadda malam ya faɗa ya ƙulun rajulu sai shi wannan sahabi ya ce da annabi tsira ya faɗa daga baya kenan bayan ya je ya gwada wannan bara ya je ya gwada wannan laƙani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je ya yi a cikin sallarsa ya ce fafa'altu sai na je na aikata ya ce fafa'altu zalika sai na aikata haka fa'azhabahu Allahu anni sai Allah ya tafi min da wannan waswasan na daina ji ba shi kenan ba to dama akwai lakanin da yake lakanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai barar da take barar manzon Allah manzon Allah fa yana da barori da yawa wallahi kuma ne kawai muke bari mu je mu tafi wasu shirme shirme da sauransu amma duk barar da kake nema da wani lakani wallahi manzon Allah yana da shi sallallahu alaihi wasallam inda tabin Allah ce ta sabo ce kawai annabi ba shi da shi eh barar barar shashatau ko kau da bara ko to wannan manzon Allah ba shi da ita idan wani ai cuta ne ko kai daga cin shashatau ka san a shashantar da kai kenan ko wani kawai dabara ko wani menene duk wannan duk wannan abu ne da yake kaucewa hanya saba Allah ne madaukakin sarki amma barar da zaka zama mutumin kirki ka samu abin da kake so insha Allah ta'ala zaka same ta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabus Salam babu ta'awudh min shaytani babu ta'awudh min min shaytani waswasati fi salat mala yace Allahu akbar mala ya girmama Allah yace lamma sadafa dawa'u mahallan qabilan nafa'a bi idnillah yayin da magani ya dace da gurin da aka yi shi qabilan ya karba ya karbi gurin da aka yi shi nafa'a bi idnillah kawai sai ya aiki da izinin Allah magani ka'ida koda zai yi aiki sai ya dace da mai bada maganin da kuma inda aka yi maganin ya kasance inda ake maganin mahallin karɓar maganin ne ina fata an fahimta shi ma kuma wanda ya bada maganin ya san me ya san maganin to sai magani ya aiki za ku ji abin da malai yake nufi ya ce sadafa kalban mu'minan maganin ya dace da zuciya mai imani shine gurbin mai karɓar wajen yanzu ko da mutum ya faɗi irin wannan zikirin sai ya kasance zuciyarsa shakka take bai yadda sosai ba zai masa aiki ba zai masa aiki ba sai ka kasance ka karɓa da imani da yaƙini tabbas sai Allah madaukakin sarki sa abin ya maka aiki malai ce yu'minu bi anna ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam haqqun lokacin da masallaci yake faɗar wannan yana imani abinda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faɗa gaskiya ne ba shakka ko kokonto a kansa wa annahu la budda ay yazula kuma ba makawa wannan abin zai gushi saboda imani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lakin kafiran minan nas minan nafil ana malaci sai dai da yawa daga cikin mutane yanzu yaqbaluna ma jaa bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam suna karbar abinda manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yazo da shi ne lakin ala nau'in min at-tajriba sai dai a bisa wani nau'i na gwadawa at-tajriba shine mutum ya ce bari in gwada an fahimta ba wai kawai yayi masa aiki ba a'a to bari mu gwada kaga wannan akwai me ko shakka a kansa a maganar manzon Allah ya ce bari ka gwada tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da maganin da cutar da warkarwa da hannun wa suke to shi kuma annabi annabi annabi dan aikin Allah ne shi Allah madaukakin sarki ya aiko shi cikin mutane ba haka bane so da ka duk abin da yake faɗa ma yantiqu ni anil hawa in huwa illa wahyi yuha to me abin shakka da kokonto wallahi yadda yadda ka san idan aka samu ka mai kaifi aka samu kabewa kana shakka za ta shiga a zuciyarka lokacin da ka samu kaga ya waje na wuce ka sata akan kabewa da Allah kana wata shakka cewa kabewa nan ta ci maganin tauri baka wannan shakkar wallahi haka muke imani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan manzon Allah bai faɗa ba amma in manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sam'an wa ta'atan alal ay alal ayni war ra'si mun yadda haƙiƙa abin zai faru ina fata an fahimta to haka ya kamata kowanne mumini ya kasance aka ce manzon Allah ce yi kaza kai kawai eh kai kawai in ya tabbata hadisi ingantacce annabi ya ce kada ka tsaya saka hukunto kawai kai eh kai ka gani annabi ya ce idan ka tashi da safe kai azkar din safe kai azkar din yamma sihiri ba zai ci ka ba aljani ba zai kama ka ba kaza ba zai kama ka ba wallahi kai shekara 100 kana yi wallahi wani aljani bai isa tasiri akan ka kai ka gani ha matsala kana yi kana kokonto da sauransu kai azkar din safe da sauransu wani abu ya dan gifta ta ɗakin ka ko ƙadan gare ko wani abu ka tashi da gudu kana tsammani kaga akwai nau'i na kokonto a ciki ko kaga wata inuwa ta wuce kana abin da kana cewa kaga aljanna kai azkara da wanka da wani aljanna me zai maka ai kai abin ka kawai ko ji kai ana cewa ma ga aljanna ka je ka je kai in ya ganka guduwa zai insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace malai ce ay yaquluna sai ka ji mutum yana cewa ujarribu hal yanfa'u aw la yanfa'u wai bari ya jarraba shin wannan addu'ar za ta yi amfani ko ba za ta yi amfani ba. Iza ƙulta nujarribu idan faka ce bari mu jarraba, sawa'un bi ƙalbika au bi lisanika ko ka faɗa ne da zuciyarka ko ka faɗa ne da harshenka, fa inna kallam tu'umin filwaƙi. To fa abin da wannan yake nuna a zahiri fa baka imani da abin ba, jarrabawa za ka kamar yadda za ka je wajen mai maganin gargajiya ne ka karɓo magani, ka ce to na karɓo wani magani a wajen wani mai maganin gargajiya a waje kaza wani ne ya raka ni zan je in gwada in gani ka san abin duk gwaji na karbo a wajen wani wani ma ya bani ba haka bane gwaji zaka yi baka da tabbas a kansa amma maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi da Allah daidai take da irin wancan maganin gargajiyan da kaje ka karbo ba daidai take ba ba daidai take ba tabbas ne hakika Bale ce wahina idhin la tajidu al-athara to in dai ka faɗa haka sai kaga a wannan lokaci ba za ka ga tasirin abin ba ba za ka ga tasirin abin ba tubtala sai a jarrabe ka fa yuharrimuka Allah ta'ala athara hadha dawa sai Allah ya haramta maka tasirin wannan maganin kai ya ki maka magani li'annaka lam tu'min saboda baka imani da abin ba shakka kake ko kokonto shi sa tun tun farkon alqur'ani sura ta biyu a cikin alƙwari Allah maɗaukakin sarki ce zalikal kitabu larai bafi babu shakka ko kokonto babu shakka ko kokonto a cikin alƙur'ani manzon Allah kuma shi zo da alƙur'ani haka ne sallallahu alaihi wasallam adda'u la budda lahu min tabibin ya'rifu dawa magani yadda yake koda magani ne da kullum ba makawa sai ya samu likitan da ya san magani shi sa koda bangaren lafiya zaka ga bangaren likitanci daban bangaren a pharmacy daban masu haɗa magani daban likitoci daban kowa akwai ɓangarensa haka ne likita in ka je ya san maganin da aka sha ka warke zai rubuta maka in ka je kuma wanda ya san maganin da nau'insa da me ya kamata ka sa wane ne wannan kuma pharmacy ne eh wannan in ka je in ka pharmacist ne in ka je shi zai baka shi zai baka ya ce ka sha da safe ka sha da kaza ka sha da kaza in ka bi Allah da sai ka kasa mu lafiya akwai masu ilimin hada magani wannan ko shakka babu ko ku kwanto babu Allah madaukakin sarki musu baiwa akan wannan za a hada maganin kaza a je a gwada shi a lab a tabbatar zai yi ko ba zai ba da sauransu sannan sai a fito da shi a ba mutane to haka al'amarin yake saboda haka dole sai an sai an samu likitan da ya san magani wala budda min mahallin qabilin sannan kuma dole sai an samu gurin da zai karbi maganin idan an samu likitan da ya san magani an ba da maganin to wanne guri za a sa maganin ko za a sha maganin kuma maganin ya tasiri wala budda min an yakuna dawa fa'alan sannan kuma dole kasance shi maganin yana yin tasiri zai yi aiki waddawa'u fi hadhihi almushkila fa'alun to a wannan matsala da muke bayani ta waswasi shi maganin ba makawa ba shakka fa'alun mai aiki ne me dalili saboda addu'ar manzon Allah ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ka ya uzu billahi ka tofa bangaren hagunka wa tabibu shi ko likitan da ke bada maganin alimun masani ne ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lakin baqiyal mahal sai dai abin da ya saura shine gurbin da maganin zai shiga ya aiki shine kai kenan shin za ka karɓi maganin kuma maganin zai maka aiki ta yaya za a gane ta hanyar imaninka ko kokwantanka da shakkarka sanan za mu gane idza qabila al-insanu zalika idan mutum ya karɓi wannan addu'ar daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa alima anna hadha haqqun ya kuma san cewa tabbas magana ce daga annabi kuma ba shi da kokwanto akan aikinta in tafa bihi sai ya amfanu da wannan abin ولهذا tafa الصحابي shi sa wannan sahabi Uthman ibn Abi al-Asd annabi ya koya masa ya amfani ko bai amfani ba ya amfani saboda imaninsa da maganar manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi an je yaki an je yaki ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi idan sa ya fita ido ya fita yana reto anan din sa ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya san nan zai zo nan ne ƙarshen makura inda zai zo ya samu lafiya ya zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kama idan ya kama idan ya mai da shi ya yi bismillah ya abin nan ya ce ya fi gani da idan akan ɗaya ina ba ta an fahimta ya ce wallahi ya fi gani da idan da manzon Allah mai masa a lokacin akan ɗayan da bai taɓu ba saboda ya yi imani da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an gane amma yanzu da yawa daga cikinmu idan mutum ba shi da lafiya aka ce bari a kama masa kansa ai masa addu'a da manzon Allah ya ce sai ce kai bari in sha paracetamol dan Allah ba haka bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan mutum wani bangare na jikinsa yana ciwo sai ya dafa wajen sai ya karanta bismillah kafa bakwai a'udhu billahi min sharri ma ajid wa uhadhiru kafa uku ko dai bismillah kafa uku ko wani kafa bakwai ɗaya daga ciki dai na ɗan manta annabi ya ce idan mutum ya karanta wannan duk abin da yake ji na cutar za ta tafi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce idan bangaren jikin kai na maka ciwo sai ka dafa wajen sai karanta a'udhu billahi bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru annabi ce ciwon zai tafi sai wani ya ce kai shi bai yadda ba me dalili saboda ba magani ya sha ba ba allura aka yi masa ba ba ruwa aka sa masa ba kawai daga yin wata addu'a to kaga wannan ko ya karanta wala babu abin da zai samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk mutumin da bashi da lafiya ya karanta Allahumma rabban nas adhhib al ba's washfi anta shafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman Allah zai tafi masa da ciwo indai ba ciwon ajali bane zai warke ina fata an fahimta wallahi sai kaga mutane da yawa wanda suka yi imani da abin da abu ya same su in sun karanta abin yana tafiya amma kai da kake shakka ko ka kwanto sai kai tai abin bai tafi ba kuma paracetamol din ma da idan in ka je ka sha tabba zaka samu lafiya ne akwai tabba zaka samu lafiya ne a paracetamol din ba ba tabbas babu tabbas lafiya anan Allah take wannan ko wahayi ne na Allah subhanahu wataala eh wahayi ne na Allah madaukakin sarki da ya sauka manzon sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka imani yan uwa shi yake tabbatar da abu mala yace shi sa wannan sahabi da ya aikata sai ya samu lafiya qala fa fa'altu zalika kamar yadda ya faɗa yace sai na aikata hakan fa azhabahu Allahu anni sai Allah ya tafi min da wannan waswasi da nake ji azhabahu Allahu anhu wa salima min sharrihi Allah ya tafi masa da wannan waswasin ya kuma kubuta daga sharrin shedan walakin yabqa ishkalun kaifa yaltafitu al-insanu wa huwa yusalli malaci sai dai kuma akwai abinda zai saura na matsala a cikin wannan bayani da muka yi mutum zai ga kamar akwai wani ishkali a cikin hadisin shine sai ya za a yi mutum yayi waiwaye yana sallah ai mun ce idan za ka yi idan za ka yi tofin za ka juya ɓangaren ina ne ɓangaren hawa ka yi tofi ko kaga in za ka juya in za ka yi tofi za ka yi mai kenan kamar ka ɗan kautar da kanka ko so ake kan kai kalli ina alƙibla haka gama sallah to sai kuma wani yanayi ya zo sai kai haka sai kai tofi to ya za mu haɗa abubuwan kenan an hana waiwaye a cikin sallah sannan kuma gashi nan an ce kai tofi ɓangaren hagunka na ƙulu malaci sai mu ce aliltifatu fi salati lil hajati jaizun wala ba'sa bi waiwaye a cikin sallah lil haja in akwai bukata ɗan uwa wannan jaizun ya halatta fala ba'sa bi bashi da laifi waiwaye waiwayen da ke bata sallah shine mutum yayi waiwaye gaba ɗaya da jikinsa wannan sallar sa ta ɓaci mutum ya juya jikinsa gaba ɗaya sallar sa ta ɓaci idan kansa ya juya wannan makaruhi ne ba a so yayi abin da yake ba daidai ba a sallah amma in akwai bukata wannan babu laifi ina fata an fahimta babu laifi in akwai bukata wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya nan sai aka sa sayyidina Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yarda yayi sallah ya shiga yayi sallah tare da mutane lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo sayyidina Abubakar yana cikin sallah sai annabi yake to yazo ya shiga sawon gaba sai ya tsaya ya bi sallah a bayan sayyidina Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yarda. Ya kun ga mutumin da ya samu abin da ba wanda ya samu bayansa kenan. Shi ne yi wa annabi sallah annabi yana bayansa. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. As-Siddiqul Akbar kenan. Da mutane suka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga Sayyidina Abubakar a gaba sai suka hauta fi rap rap rap. Suna yi wa Sayyidina Abubakar ishara. Eh me waje ya zo. Sayyidina Abubakar da ya ji abin ya yawa shine sai ya dan jiyo haka. Sai ya ga annabi a bayansa. Sallallahu alaihi wasallam. kawai sai yau bayan sai annabi ya masa ishara da ya ci gaba sai sai dai dawo annabi sai ya shiga ƙara sallah ina fata an fahimta kun ga wannan waiwayen da akwai bukata ko babu saboda abin yayi wa ga me yake faruwa shine sai juyo ya gani da ya ga mai gidansa ne a bayan shi sallallahu alaihi wasallam shine sai ya dawo shi kuma annabi sai ya shiga dan annabi ya masa ishara da ya ci gaba sai ya ga ina wane dan Abu Quhafa yana sallah a gaban manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annabi ya tambaye shi ce ya na ce ka ci gaba ya ce rasulullah wane ni ne sallah a gaban ka to shine sai annabi ya ce daga yanzu at-tasbiq lin nisa wa tasbih lir rijal hadisin muslim yace daga yanzu idan wani abu ya samu a cikin sallah tafi mata ne suke ba maza ba maza ba sa tafi idan wani abu ya faru sai dai me tasbih subhanallah subhanallah ita mace sai dai ta haka su ma malamai suka ce da bayan hannu za a ba tafi irin na rafarfaka ina fata an fahimta na bayan hannu idan mata suna sallah misali da limami sai wani abu ya faru wanda shi limami bai ankare ba to babu laifi sai su masa haka su ba su ce subhanallahi ba annabi ce sai su haka amma mu maza sai dai mu ce me subhanallah to waiwaye idan akwai bukata ƴan uwa a cikin sallah ala ba asabi babu laifi a gare shi to wannan waiwayen da mutum zai yi tofi akwai bukata ko babu akwai bukata saboda yayi ne dan gyaran sallarsa sallar tasa ta ki masa dadi saboda shedan ya hana shi sakata cikin sallarsa amma da zara yayi wannan yayi wannan tofin da zuciya ɗaya insha Allah ta'ala sai abin ya tafi kaga yana da alaka da me da gyaran sallarsa to babu lafi insha Allah ta'ala malai ce fa in kila idan wani ce kaifa yatful wa qad yakunu fi safi an yasari ahad to ta za a mutun yayi tofi yana cikin sau kuma hagunsa misali nan hagunsa akwai mutum idan a cikin sau kake za ka juya ka kwakwala mutum ya wune? an fahimta aiko? sai ma ce na ƙulu sai mace idan ka na an yi sadi ka ahadu idan ya kasance sallar da kake a cikin sau kake kuma hannun hagunka akwai wani fa hadhihi sunnatun to ka sani shi yin hakan sunna ce fa idza kunta idza fa'altaha azaita ghayraka fala taf'alha idan yin hakan zai cutar da waninka to kada ka aikata kada ka tofa yawo a bangaren ka na hagu fa yakfi listi fa yakfi isti'aza kaɗai za ta isan maka ma'ana ka ce kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai kai tofi bangaren ka nawo ba dan uwan fahimta ma'ana sai ka kyale tofa yawo saboda me kada ka cutar da wani amma a'udhu billahi zakai ko ba zakai ba zakai wannan a'udhu billahi da ka faɗa ta bata maka sallah ba ta bata maka sallah yawa saboda shi yin hakan sunna ce shi kuma ka cutar da wani a cikin sallah haramun ina ba ta an gane ba za ka yi sunna dan ka zakiyo haramun ba saboda ka sai ka bar wannan sai ka ya'uzu billahi shi shi kadai mala yace li'anna tafla li'anna tafla wa an yasarika rajul la shakka annahu yata'adha kai tofi a bangaren hagunka akwai mutum ko shakka babu zaka cutar da shi walihada idza kunna fi sujudi shi yasa zaku ga idan mun kasance a cikin sujjada fal mashru'u lis-sajidi ay yufarrija bayna yadayhi abinda yake shari'antacce yadda annabi ya koyar da sallah a cikin sujjada shine mutum yayi me ya buɗe hannayensa haka ko at-tafarruj mutum ya buɗe hannayensa haka kamar yadda muka sha muka sha ambata cewa idan annabi yayi ruku'u ai karamar dabba za ta iya me wucewa ta nan ko yawwa to amma zaka ga idan kana cikin sau idan kai irin wannan sujjadar haka ka buɗe ya kake ganin ɗinka da nan ɗinka zaka cutar da wani haka ne saboda ka sai kai sesa wa sesa ka ɗago hannunka ya kasance nan ɗinka baya ƙasa amma ya kasance baka yadda zaka cutar da wani ba kamar yadda muka wasafa lokacin da muke bayani akan sujjada malai ce lakin idza kana fi sabbi sai dai idan mutum ya kasance a cikin sau wa farraja bayna yadayhi kuma ya bude tsakanin hannayensa la'aza man kana ila jambi zai cutar da wanda yake gefansa wa naqulu sai mu ce la tufarrij kada ka bude hannayenka li alla tuhditha azam min ajali sunnatin don kada ka farar da cutarwa ga waninka saboda sunna Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu dakata ana sai kuma gobe sai mu ɗora abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya da ku kuskure ko tuntuɓin harshe da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum